بسم الله الرحمن الرحيم matsalolin tambayoyin da aka wuce da ya fara da abin da ya shafi zakka da amince da ya bayar wanda shi wanda shi ma ya bayar wani. Yin fata ne da wanda ya nika hannu don a ba shi zakka da da'awar cewa shi ɗin nan talaka ne Mutalaucin nasa Allah ƙirƙirarsa ranar da aka ba shi. ya a ce zai rizo cewa a ba shi zaka aiki kana da ne sai ya zamo a jiya din an yi kuɗi ƙwarai amma kuma kafin yau sai asara ta same kamar dukiyar ta ƙone yau aka ɗaura kar aka ba shi na sun kai da dukiyar dukiyar da ƙwarar zaka da aka ba shi ta yi daidai ba a ce an ba da zaka ga wanda yake da kuɗi wanda yake da zaka ba yanzu shi yasa ana isra ranar da aka baya. Dulla mafin mawu'in malamai mawu'in suna isra da mafi yau abin da yake a wajen dangane da dukiya ko akuya za a baya. Matuƙar za a bada ita a matsayin gasar raƙuma. Idan mutum yana da raguma da mutum ishirin da biyar ba wanda aka ce da kansa a sannan zai fitar da jimakai ko awakai to ana faɗa idan za a fitar da zakar ana duba a garin da ke raguman nan yake me aka fi yawan amfani da shi jimakai ne ko awakai in jimakai ne aka fi amfani da su sai a ce ya gara a jimakai in awakai ne aka fi yawan amfani da su sai a ce ya gara a awakai ko da shi ba wannan yake da su ba da ce mun yau mutan da ran sun fa amfani da awakai amma shi ba sai ne to sai ake da ne sabo da awakai ne ba ba shi ma kan ne sai kuma kuma zama mutan da ran sun fa amfani da tumakai shi ko awakai ne da su sai ake ce sabo da tumakai ya ba ne wa in halafa ko da ta saba da shi ne ne na kuma idan zama garin nan ba su masai ba a wasan shi ne bukatu masai ko a wasan su zama ma'adu mata ba a amfani da ita a wannan garin na gari to za a duba abin da yake mafi kusa cin gari garin da ya kusa da nan da ya kafa amfani da shi da masai kafa amfani da shi da su rashin masai kafa amfani da su da ake fi da lakar raƙuman nasa da shi ko kuma a wasan ta amfani da su da ake to da kasara kuma na sa da jimakai wanda aka hana a ɗaukar ta don a kai masa Yanda mai littafin rubutar ya faɗa wato inda yake wa wata da ba tafin aku hadiman wurin rujuki au qurbahu illa li a'dama to ya wace ta wani sai a mai kudi yana kano shi kuma wannan yana bari tana tafiya da yin da ba shi zaka mai kudi yana kano ne da aka wani mai kudi da yake kada wajen raba da sun ya raba a kano ne zai ce zari ne zai ce ce zari shi wannan mutumin zari ya sai ya wace ta wani a kano to a wani wani kan da ni ma ka san ɓangon kaga na ta yi ta ce amma da zaka amma shi yana zari wani daura kafafunsa da ya karɓi zakar a kano kamar kirarta ne wanda yake haramu in ya zo wannan cewa da kafa baya da mutum da koma ne ya zo in ya zo kano ya karɓi zakar da ke mutanen mutum ba zakar da aka ba shi yana mutumin zai a mace ba da zai ba a kano yake zama ba da aka yi zama ta wanda hukunci da ya zama ɗan kano shi ba ko والبرج دي زوجة كاوة الأغلب على البرج دي والانتمال دي الفلن الشيخ الهنكلي لحيدين ya ce wannan ko ɗaya ba kamar inda aka ɗaura kan bane aka kirkai shi gundari anas ya saba da wasu yawan malamai ya ce kamar shi mutumin zari ya ɗin nan ya tambayi wani a kan rutuwa kan kan raba da kan nan ma ta karɓa da ni ko kuma ni da ya zo da kansa ɗan ya karɓa ba a ce an ce da kan ne an ga tsoro mai ne ba shi ya sa wacce aka ba shi ɗin ta isa ta isa. to mafalilu an masarin abin da ya fi ƙarfin bukatar ɗan adam daga mazauni ko abin da ake hawa yana da dabbobi da yake hawa ko bayan da suke masa hidima amma dabbobin da yake da su sun fi ƙarfin bukatarsa ko masu masa hidima bayan da yake da su su masa hidima sun fi ƙarfin bukatarsa ana lissafa su a cikin abincin shekara an gane abin da yake yi a nan abin da ake yi shi an ce wanda za a ba zakka sai wanda bai da abin da zai ci shekara wanda shi yake da abin da zai ci shekara guda ba a ba shi da zakka ba in duk da sunan shi almajiri wanda yake da abin da shekara guda to ya fi karfin a cikin almajiri to wannan matsalar shi gaskiya bai da abinci shekara guda a hannu amma gidan da yake zaune gida ne matsalar zai kai ya zai kusa sai kuma ta masa ya huce wanda zai zauna a gidan miliyan biyar ba don zonan za a ci kawai gidan nasa a yi masa kima da yin shirin nan a wajen miliyan biyar sauran miliyan goma sha biyar ɗin nan za a sa su a cikin abincinsa da shekara na safe ya zama ke da in ka cin shi da abincin shekara bai cancanci a bashi mata ba yau waje da cewa ne gida ne haka nan a yanzu masalan a ce a yana da moto ya cancanta ya hau mota amma ko sai ka da motoci daban daban yanzu aka tsarka in ba ta ta motoci da shi a kan sa bai da abincin shekara ba yanzu na tashi duban su za a duba da motoci da yake da su wanda sun fi ƙarfin bukatarsa duk abin da ba a bukata a zuwa gare shi za a lissafa ku hajjin hukum in ya tara littattafai da yawa irin nawa za a ce ya tara littattafai da yawa su ma za a lissafa a cikin abin da ba dole ɗin fashe ya mallaka ba in dai ba littattafan bidiyo ba littattafan bidiyo su wani matsalar ce magana ne a kan kunshen kunshe na yau da gobe ya sa su wannan ko na miliyan ɗari ne in an zo da tashi ba za a lissafa da su ba za a ce ba za a ce ce da su dan ya samu su ba amma dai ya tsara littattafan na hau ko balaga ko a ruri irin namu ne sai a ce a lissafa ya ce da su dan ya samu su ko ne ko a a dabba wanda take da ciwon kalluwa ya zama ciwon kalluwa a cikin ne to wannan ya hana a ce ta isa a ba da ita a wajen fitar zakka a dabba da take da kalluwa kalluwa ya zama ta fito fili wannan za a ba da wata dabba a matsayin zakka ba a ba da ita ba amma idan ya zamo ƙazuwar sassauƙa ba kowa ma zai iya gano tana da ƙazuwar ba to anan kuka da an samu saɓanin malamai. Ɗin tabu idan ka ƙiyarta za da zanta da layya Ƙazuwar da take ‘yan kaɗan ba za ta hana a ce dabban nan a iya ba da ita a matsayin zanta ba. tunda dabba mai tsaruwa idan tsaruwar kaɗai a tsaye da ita amma in tsaruwar ta yawa da shi ne ko a lalle ba ta isa ba idan ka zai sako da ciniki yadda in mutum ya ce dabba mai tsaruwa da sun tana yana da tana da tsaruwar ba tsaruwar ko da kaɗai haka ce yana da damar ya dawo da ita ya ce a ba shi kuɗinsa. Wata kanta da ta da wannan sai a ce ya ce dabbar mai tsawo a kaɗan ba a ji a fita ita a zuka ba dole a samu lafiyayya. Wanda kuma aiki da zafin Ayyo, wanda yake mali da ya magana da yanzu take yawan zuwa ko ko ake yawan tambaya a kan. Wani in za ka ba da zakar da kanka ka ɗauka ka bani ni kuma na ba ka na wacce ta ka ba wanda za ka ba. in ya so ya zama kamar nufin ma na fitar su fa'in ne ba ainihin domin na cancanci a bani zartar da kai saboda ina da bukata ina cikin tarau a tsarin tsari to shi ya ce ya taimaka sai da yanzu ya ba da zakarfar da kan a maimakon wannan ya za ka ga wannan kuma an sanin ya bayar a maimakon sa da zai ba da zakarfar da kan sai wannan zakarfar da kan tawa na yi niyyar ubawa ne kuma yadda yake in iya bayarwa daga gare shi da shi zan bawa ne a maimakon sa da bi haka shi alhali shi wannan baya nan ba a gaban sa ba aka yi ba to shi kenan ta kala ita ce ta wadatar man gaba ta wadatar da wanda baya nan din wa bakar hadara amma wanda yake nan din walakin la lahu musalliha ne wannan ya faɗe shi ne yana faɗe cewa haka dai shi ne zahi shi sai da Abdullahi al-Alawi ya ce wannan shi ne zahi a an ce ita da kansu da kai sa'in sai ake bayarwa to idan za a ba da nasarfa da kai daga nama ya zama su mutanen garin ma nama suke yi ko saboda na ina da yake cin nama a cikin ha? wajen bari a wajen bari bari a Thank you. idan aka bada sa'i na nama ko nono a gudun wanda aka faɗa a baya yake ai yawan za a yi wanda da kansa da kansa zai bayar da nama sai ya yanka naman nan ya cika ungile da gudu shi ne ya isar wa mutum ɗaya irin ba nauyinsa za a duba ba. ومن أهل ورث من ورث من نور ورث من نور نور الدنيا مثل قال الشديد يسر يا غلام مسجد أمير abin da ake sana abin da zai fi almajiri mu'tabar shi ake sana cewa a'a da can ne san da aka ce a bada musulmi kamar musulmi ɗaya zai isa almajiri a yi sai ga wannan ma da sai a ce a bada naman da zai isa mutum cin abincin sa ne amma magana bozumi ne ce aiki ya auna ita ce magana da tambayowa ka kasa kasan ba ya tsara zaman da yawa kake nan ai suna wanda zai kai sa'in guda ai zai bai da yawa ko ba ka dan ba a za a zuba kwaya gurin wanda yake aunawa za a yi a cikin ƙatar garo ko ƙwarya in ya so sai a yanka naman da zama ya cika wannan ƙwaryar sai a ce bikin za a bayar sai an da kwaya sa'i sa'i guda mujalladi guda a zuba a ga yadda sa'i gudan nan na kwaya ya kawo a kamar dawo ko kwarya ya ce to a yanka nama sai ya kai kamar nan in za a baya a matsayin da kafin da kai ta mutum ɗaya. Nono ma sun kare ne haka za a auna shi. Wanda suke da nono ba su da wani abinci sai nono wanda dole da suke da shi bai haura abincin su na ranar sallah ba ba su da wani abinci amma suna da dafa da suke da nono to yanzu za a yi kenan ga dafa mai nono ga nonon da kuma za a fiye da akwai inda ake wanda duk wani abu ya rabu gare shi yadda abincin yanzu da ya zai masa wajibi ya fitta da karfin da kai shi ke nan sun tafi gona su bayar a matsayin su da kai in ya so su yanka dabbar mai nuna nan su ci in su yanka dabbar su su ci a matsayin abincin ba sa ce ai ba su da koyi ba idan ba ta dabbar ba su ba da nuna dabbar da kai sun zo su yanka dabbar su ci wajibin zara wanda ya sami shuka da ne da hanci ba tare da noma ba ko aka bar shi a kamar yadda ake barin gado in ya zaune na wani idan ya zamo ya karɓa tun kafin zakka ta wajaba yadda da karɓar wato zakarsa irin turaji ne ya fitar masa da zakka a mutum ne sai Allah ya sa ya tsinci gona wadda aka bari ta zama ne saura saura ake zuwa gona saura ta zama saura gaba ɗaya ma ma abuta gonar sun ƙaurace wa garin kamar sun tashi ne amma sai ya zama kuka ta fito sai Allah ya sa kuma ta girma sai zama ta kai ma inda an yi da ake ta an sami misali to shi wannan sai zo ya same ta kafin ta ƙara ta nuna sai kuma ta nuna shi yanzu da same da aka ce ka zama ta shi wannan masu ita sun banta sun banta ba za a kai ta duka ba ko kome ba zama wani da suna noma a wajen shi ya kawo shi ya ta ƙwayoyin da suke zuma a fata suka fito Allah ya fasara kuma suka girma har suka zama ma za a iya noma da shi da shi wannan idan dai sanda ya zo ya samu gonan nan a kuka da take ciki ba ta gama nuna ba wanda ba da sa to ya sa ya samu gona amma dole kada iya birnin ya fitar da ta idan ko bayan ta gama nuna ne ya samu gonan nan kawai ya zo ya samu saurata da shuka ta fitar da ta isa a yanke ba abin da ake jira sai yanka idan ka ne ka kamar haka ko ba a ce sai ya fada zakka ba shi ne an wajaba ta faɗi da dare wannan wajabat wajabat da man mai wajabat da wajaba wajabat ta faɗi amma fa idza wajabat zuruku ha fa kullu minha
ولذلك كانت تكون تساعد abin da ya faɗi a wajen girbi ba a cewa sai an fitan masa da zakka
إنك كنت من ذلك المعاني matuƙar dai ba ana niyyar a dawo a tsinke ba
وقواعد من ذلك المعاني Umar ne su ma'ani, duk abin da ya faɗa a ƙasa, shi ke nan sai a bawa masu ne, ya ake cewa wannan? Eh, Kana, za a bawa masu kana ba sai a ce ba za a ce sai an fitar da zaton wannan ba. Me noma ba a cewa sai ya fitar da zaton wannan. Yani, Amma idan ya zamo abin da ya faɗa ɗin nan, me noma, me gona yana da niyyar ya dawo ya tsinke kayansa zuciya, to dole ya lissafa a cikin abin da zai fitar masa da zakka.
وقواعد ya rubu ya sa ga shi da zakka sai a ce a gaba da zakka ga wani abin da ya hau kansa ta har ya tantar shirdado
وكل ما يريد أن duk abin da aka bari kama a gona ya zama an bashi bari na gaba daya ba niyyar a dawo a tsu
وأمه للواجب billilla hukuncin sa ya halaka da duk wanda ya samu duk wanda ya samu shi ne zai dauka ya ci halattar sa yake
ولا أجيب الواجب في الزكاة Mhm.
ومن فقد Mhm. Dai ne tsutsan amma a wanda ya rasa shekara da ta wajaba a zakka sai abin da yake ya haura to sai ɗauki wanda ya haura ɗin in ya so wato a wato shi wanda ya rasa ya rasa zakka da fadda zai fitar a zakka sai dai ya siyo to dai ya siyo kuma sai aka yi masa tsada an ce abin da ake bukata ya ba da dinku da buri sai zama shi nan bai da dinku da buri aka ba sai su ba da ya ce ce dinku da buri din nan ya kamata a ce an siyan masa dubu arba'in amma ganin bukata ce ta kama shi sai aka ce ba za a siya dubu arba'in din ba to yanzu dan tsarin da aka yi masa bai kai sulhun sama kudin ba wajibi ne a kan sai a kore shi na haka ne sai misali an ce duk da mun da ba shawara dubu talatin ba sai aka ce duk ya ya ya dubu talatin da biyar wajibi a kan sai a kore shi na dubu talatin da biyar sai ya zo ya zo ya bayar a matsayin zakar ko aka ce sai ya siya dubu arba'in kaga nan ma ne ainihin sai sun shi ba ko ko kan bai hawa su da shi ba dubu da ne ya siya haka ne amma in aka ce sai ya siya dubu arba'in da biyar farashin da ke ce dubu talatin ba ko wannan ba sai ya siya ba
الإنجيل lam yurfi ayyul wajib dan ya ƙara kullu kudin bai samu ainihin abin da ya wajaba a kansa ba aka tafiyar masa da manzon ko kuma gaba ɗaya babu abin da yake ba kima ba bai wajaba ba a kansa kawai ya bada kima bintu da buru shi ke nan wanda ya suka ɗaga kan ya ce ba kuɗin yan bintu da buru da ne tafiya annan yana da yadda su ma yana wata fatan cewa a iya ba da kima ke nan inda aka rasa ainihin bai samu ba Jawabin sauri, matsalolin haƙunan azumi azumi idan ne azumi da kallo harimar lura ba ya haɗu da babban musiba mai tsanani da sababin azuminsa ya zama azumin ya sa shi ya faɗi gaba ɗaya ya kasa hutu ko ya shiga wani hali musamman saman wanda yake yana da wani ciwo wanda yake motsawa da sababin azumi wanda yake motsawa da sababin azumi kamar wanda ke da farka farkar mai tsanani wanda ta iya motsawa halali ya san alama ya yi biyan bukatar sa da sababin haka ma'ana sai ya sha azumi sai ya sha azumi ba a ce ya azumi ya wahala kwanani ba a ya sha azumi ya halatta sa'in gari mai noma wanda yake ganin so da ya zai aikin gonarsa a watan azumi kuma yana ganin gaskiya aikin gonar da ba zai yi ba tare da azumi to abin da ya ji da aka sade ya tashi da niyyar aji in ya so in ya fara aikin ya ga ai azumin da ba zai yi ba to a kan nan sai ya sha azumi sannan ya sha azumi shi ya sa kun da kwana da niyyar shan azumi ko ko abin so da mutane wanda shi kuma ya yi ya san irin aikin da za a ba shi ya yi ba zai yi da azumi ba da shi ma dai duk da haka ba daidai ne ya faɗi tashi da niyyar ba zai azumi ba ya tashi da niyyar azumi amma in ya je wajen aiki ya zama aiki ba zai ba da azumin da su zai kuma azumi azumi. wa inda jari burtuli wurin sauran malamai banda malam burtuli ya azumi ma ya yi wuce da abin da zai sa a sha azumi liman ya sha azumi ga dukkan wanda ya amfani da shi ko haramun ne. Ya mutum mai aiki da zai sa a sha azumi wajen sauran malamai bada malam bozi da sai haramun ya bari bayan azumin ya yi sai dai ya zama akwai larura kamar noman zai girbe in bai girbe ba a watan yake bara in an yi sallah za zo girbe to karshen ka zai samu babu an yi gaba da shi ko dabbobi sun sun haƙe masa to wannan sai ya sha azumi in ya so amma dai haka na in dai akwai yadda za a yi a kauce zamuwa da ne a kauce gurin shi sauran malamai ban da malam burbi amma malam burbi ne ya ce a'a rani a ne a yi aikin cikin aji in akwai damar a jinkirta aikin har zuwa bayan aji mai kiwon dabbobi ko mai a dan ku wanda yake ku ko wanda yake farauta kuma dai hukuncin su ɗaya da wanda aka faɗa a baya. Mawazurin zuwa ta ce wannan san ne ba mai ba. Matsalolin yanka. Idan aka fasa wa dabba kai, ya ta haifar da kamar dole, Hariratul Mukun Fajar, ta kwakwalwar da aka na ta kwararo daga jikan kwakwalwar. Ko ba a layin amma kuma mulkin Allah. Bayan wani zamani, mulkin ha uku ha ya ta ƙaddara wace wata. Da ana ganin dabba ɗin ai sai ga mutuwa, amma kuma hukuncin Allah ba dabba sai ta warke ba. Wannan dabba in an yanka ya halatta a kira mutum ba a ce ya ce da ka zama mulki ka dawo ta rayuwa a'a ai ba san ka ka ga mutum ba da ta mutu ba ya ba za ta rayu. Allah ya halatta a amfani da su. wannan fadu da kadari dabbar ko mulkar dabbar da aka zarce mata sassa kuma a wama da wasu rikin a cikin magana da ita rikin ya faɗa baya rayuwa kwana guda a in aka samu dabba an mata ko an samu dan adam an masa rauni amma ya kai kwana guda da mutu ba ai alamar cewa raunin bai zarce mata sama in ya zace maka sa ba a rayuwa kwana guda dangane da maganar da ibn rushd ya faɗa to na wasu da yi na fa'a matsalolin rantsuwa matsaloli na rantsuwa a wato mutum dan ya fusata ne rantsuwa to wannan rantsuwar kalzam tana da zuta liman akan hular yan hadi daga wanda bai rasa hankali ba sun kaure mali a maganar da imamu malik ya faɗa cikin ba hanzari ba ne a wajen ashe rantsuwa ba za a yi kafararsa ba a duk su ba ta kan adadi ne rantsuwa za a ce in ya karya rantsuwar sai ya yi kafara sai fa in ya zamo yana wani hali ne da yake gaba ɗaya hankalinsa ma ya tafi to wannan in ya rantse a sannan rantsuwar ba ta kama shi ba sai zama rantsuwar ba ta kama shi ba la wa arifu unsa min zaka wanda yake ya fusata wanda fusata ta ta ta kai matsayin baya iya bambance wannan namiji ne wannan mace to wannan rantsuwar da ya ba ta taba shi ba wannan rantsuwar ba ta kama wanda ya fusata ya fusata kwarai har ya zamo abin ya taba shi ya kai matsayin ma baya iya bambance namiji da mace to wannan rantsuwar ba ta kama shi nan ya kawo baitoci ne na na da su da kawo yake wasu suna cewa wani idan mutum yana cikin fushi ya tafi matarsa wasu su ne yin su na sama to wannan magana ta yi hukunci da cewa magana ce rarrauna domin duk makamomin da gudu a kan saɓanin da su an samu yan kaɗan da na cewa kuma na ilawa ne suna ina taimiyya da waɗanda suke da gana da nufin kanta aiki yana hana abubuwan saki amma su masu faɗan nan ba su kai a zanganiyar su inda ake shari'a ba ma'ana maganar su mata dace da ilimin ba yasa an samu malamai kan da sukaci ne masu faɗan wannan maganar kuskure ne babba kamar yadda ibn hajar al-asqalani ya faɗa a fatul bari wannan haka ne yasa wannan maganar a ce wai ciki yana hana abuwar kashi ba wanda ya karba a wata masaba in banda wannan kaurin ta zo a masabar hanalilawa domin da aka ce la alaka fi ijlaqin abinda fassara ijlaq wajen imam malik shi ne dole wanda aka yi wa dole su kula da sa to kashin kauce an kuma ba wai fiski ba ba wai fiski ba to da wasu ne kai matsalolin aure da abin da yake yara kai da aure ابن هلال ابن هلال يجي أبو مهر في واجبي نكاح من حدث إذن يجي بأنسى كي أو هو الشيء من الأول يا فارغ من أولي sai uba yake fitali tun ka auri wannan ya zama wajibi a kan ɗan ya gane wannan sai ya aure shi haka ibn hilali ya faɗa waye yake da jawabi da yake da ni ma da da littafin amfura ko ina ma da littafin wanda yake amfura a matsalolin tambayoyin da aka yi waye yake da shi zo ba zo ba ila ai wa tsari ya da ai tsari a wurin ba ma ai ba ko ba ko ba ai ko a ko da ai ne to Yin ba wani amma ta ce zai yi tsoron zai saba wa Allah ke ta da ita wannan ba. Idan saduwarsa da ita ta fi ilimi yadda inda auren ka ma ana jin tsoron wani abu zai faru tsakanin to ko uban ya ce ya bar auren nan ya fita da maganar uban ya aure ta faɗa abin da ya ne ko uban ya ke aura shi ya fi kamata domin saba wa ubangiji ya fi goni fiye da saba wa mahaifi wallahu wa rasuluhu a hakko ayyuhu ne illa domin walidai idan mace ɗaya sai ce da cewa wani da wanda sun sha nonon mace ɗaya to wannan magana taka tana tabbatar da ayyukansu da cewa akwai shan nono tsakanin in sha idan ya zama magana taka ta yaɗu kalmar ce kafin a ce a fara neman auren
وبعدها idan ku ce bayan da aka fara neman auren sannan ita wannan matar ta yi magana cewa ai da wanke da wani da suke shirin aure ai sun sha nonon mace ɗaya
ما matuƙar dai akwai tuhuma تنسى ba za a ji maganar ta ba فلما لا يأتيك الحديث كتبه musamman in matar nan mai faɗar haka ya zamo an kama ta ba ɗaya ba ba ɗaya ba a kan ta faɗi maganar da take ƙarya
والشرط في الرضا idan ana kokwanto wani da wanke in ta nuna mace ɗaya ko ba su sha ba إلا mai hana a samu a wasiya tsakanin su ba لأنه domin wannan kokwanto ne في نفس a ما kan kimani kokwanto a kimani in ba ya tasiri a wajen malikawa yanda da tsaku yake faɗa a ma'anar wuta a shakku bin bani la yu'assu shi kada lakin wata bin yusuf وأصل الشر كموت إذا فيها التي شك أو شبه يمكن من كذا
وهو بمعنى الذي كان فيه
ذهب سيدي على كل حال إن دي أنت مكبر أكل أن شادو ركوب أحجاما تو أنت أفر أولا sai da Allah ta rauje ce وراءة da kawai da ɗan kula da magana wanda sai ce a yi nakar an samu gaban noma an sha nono sai ko ba a sha ba haramun ne a yi aure
وقرون كافي وراءة wanda ne musafaha da mace ثم رجع sai kuma ya gano a ce ba wanda ta cancanta ya musafaha da ita bane an ce namiji ya iya ba da hannunsa musafaha da duk mace da bai halatta ya aura ba wato da take zuwa haramta to shi wannan ya gama ce ya dauka zuwa haramta ya dauka ɗan uwarsa ce ce ta ce ko kowa sai ya miƙa mata hannu suka gaisa sai kuma daga baya ya gane an dilla ne duk zuwa malin wata inda ya samu da abin da zai sa ya musafaha da ita ba الذي لم ko ta halatta a wannan matar لم يكن في musamman mace dai ba ana tuhumtar sa ba a yanzu daga bayan ya dawo ya ce ai ya tabbatar kuskure ne ba mutum ma haka musu bace ai wanda ya dauka ya dauka wanke ce a ce wannan ba ita ba ce to yanzu wannan din da ya sa mata hannu bisa zaton goma haka masa ce har suka yi sa'a ya iya aurarta ba a ce a'a ya san ta ce yi mahara masa ce suka dawo kuma ba zuwa haka masa ba ba za mu yi da aure ta ba a'a mace dai ba tuhumtar sa ake ba
وفيه idan kuwa zama ana tuhumtar sa كان يسيء yadda masu a ce ya komo wanda ya yake ai ya gaba ba su ma haka masa su rashin kamar da dama yake.
وفي وفي كتابه Nasari, nasari, neman su kuɗa obar da su a mutumin da yake ba shi da nunsai. Haka ɗin zai hukunta a ce ba zai iya wa mace ciki ba ko ko ana iya wa mace ciki ko ba nunsai. To a irin nan ƙaurin nisa'i su za a tambayi mata wanda ya yi a kan sanin irin wannan su faɗa in sun ce ai namiji ko da mai da rufe zai iya wata ciki su za a yi da cewa wannan kan mata da rufe ya ga in ciki ke
ويسيء misalin wannan wanda yake fitiyayyen للسؤال abu a dangane da cewa za a tambayi mata wanda yake fitiyayye akwai yiwuwar yi wa mace ciki ko ba yiwuwar وقيل wasu ba وقيل zan sai ya duka za a duba da ni yana fitowa da gare ko ba ya fitowa
وقيل لا يسيء للسؤال wasu suka ce da a ce wanda ya shafi zai auri mace yadda ke da ba za a ce ma sai sai ita ba yadda auren nasa da ba auren ba duk ɗaya auren nasa kamar wanda ya aure ne matar ba ta tare ba din da ba ma wani abu da zai iya afuwa da ne ne yasa ce ba ta ba sai ita ba
وقيل للسؤال wani ƙarin haka ce a dole matar da zai kurkun ta ko da ne wanda ya aure ta a fili da wani ya kun fada ciki zai bayyana gare ta sai a ce ɗan ɗan sani ɗan ɗan sani ومن يكون مسائل أصحاب قلبه mutumin da yake wanki duk sanda ta halatta gare shi to ta sake haramta وقبل التجديد yana nufin aura إن كنت أيضا idan ya zamo ta rasa nufin sahabahu halahu da dukkan jini a biyarta dukilarta za ta ko za ta juya da ne abin da yake a domin ko abin da ya kama da haka hali matukar dai halilu duk da ya faru da ita bayan rabuwa mutum ne yake da matarsa duk da ta halatta mata haramu shi ke nan aka ce to ai yanzu ta kaje ta take uku ma ke nan to sai wani ya aure ta har ya faru da ita ya kaje ta sai a ce shi wannan zai ce ta wannan magana ta su ta baya ya iya auren ta amma fa matuƙar manufarsa cewa ba zai ba za ta take ba za ta take zama ƙarƙashin sa ba amma ne yana da aka cewa ba zai sake da wuri da ita ba za su sake zama ƙarƙashinsa ba shi ke nan halarci ta da rashi ya zamo har abada ya zamo kamar a ce mahaifa ta tsinke ne a ciki wanda ana cewa a idan mace ko dabba mahaifa ta tsinke a cikin da su haifa suke da mutuwa ba da malamai likitoci suna ganin cewa ɗaya daga cikin masaka shi ne a ce mahaifa ta tsinke a cikin uwa. Rokon ta tare da ɗauki da wajen sahara man wuce na Alhamdulillah.